أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yau muna zama na sha tara alfasalus sani fasali na biyu adatu sahabati fi ta'zimihi sallallahu alaihi wa sallam wannan fasali zai mana bayani akan irin al'adan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin girmama shugaba alaihi salatu wassalam wa tauƙirihi da irin halin da suke ciki wajen jin nauyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijlalihi da girmama lamarinsa حدثنا قاضي أبو علي السدفي وأبو بكر الأسدي بسماء عليهما في آخرين قالوا yace sun santar da ni bisa zancen da na yi a gurinsu da kuma gurin wasunsu suka ce حدثنا أحمد بن أمرا حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن مثنى وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور دكان سوسكتي قالوا حدثنا الدهاق بن مخلد حدثنا حيوة بن شريح حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال يتي حضرنا أمر بن الآس يتي من حلرت قرن أمر لن آس فذكر حديثا طويلا da muka zo gurinsa sai ya ambaci wani hadisi mai tsawo fihi a cikin hadisin yake cewa an amrin daga amru ƙala ya ce, Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ya ce, Wallahi babu wani mutum mafi soyuwa gare ni, kamar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wala ajalla fi aini minhu, kuma babu wani mafi girma a idaniyata kamar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. وما كنت أعيق أن أملأ عيني منه إجلالا له yace wallahi ban ma samun damar in cika idanuwa na ban samun damar cika idona da kallon shugaban salatu wasallam ijlalan lahu saboda girmamawa gare shi yace walau su an asifahu yace wallahi saboda yadda nake kasancewa cikin irin wannan halin ya ce da za a tambaye ni akan in siffanta shugaba alaihi salatu wassalam in kawo siffarsa ya ce wallahi ma a dagatu ba zan samu dama ba ban san kamanninsa ba eh ya ce a tsawon zamana da shi alaihi salatu wassalam ban iya cika idanuwana da kallonsa ban iya kure shi da kallo in kalle shi san rai ya ce ban iyawa saboda girmamawa ga shugaba alaihi salatu wassalam yace hakan ya sa ma da za a tambaye ni in kawo kamanninsa yace wallahi da ba zan iya ba eh ba zan iya ba saboda yadda suka zanna da shugaba alaihi salatu wassalam cikin tsananin girmamawa da jin nauyi da kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga kaɗan ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu ake tambaye su kamannin shugaba saboda tsananin kyansa da kwarjininsa ba kowa bane ke iya cika ido ya kalle shi eh ba kowa bane ke iya cika ido ya kalli shugaba alaihi salatu wassalam eh walau walau su'iltu an asifahu ma dagatu da da za a tambaye ni in siffanta shi yace wallahi ba zan iya ba li anni lam akun amlawa aini minhu domin ni ban zama ina cika idanuwa ta an kure shi da kallo ba ban iya ba warawa tirmizi an anas radiyallahu anhu imam tirmizi ya ruwaito daga sayyidina anas Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ala ashabihi min al-muhajirin wal ansari ya kasance yana hitowa ga sahabbansa daga muhajirai da ansarai wahum julusun suna zanne fihim abubakarin wa umaru a cikinsu akwai abubakar da umar a zanne a wurin fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarahu ɗaya daga cikin mutanen gurin ba zai iya dago ido ya kalli manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam illa abubakarin wa umaru sai dai sai na abubakar da sai na umar su ma a wasu lokuta fa innahuma domin su kana yanzura ilaihi sun kasance suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanzuru ilaihi ma shi ma yana kallon su wa yatabassama ilaihi suna yi masa murmushi wa yatabassamu lahuma su ma yana musu murmushi su suna kallon shugaba alaihi salatu wasallam a wasu lokutan har ma ya masa murmushi su ma su yi masa murmushi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu ma babu wani mukami a gurin Allah da ya kai wannan Allah subhanahu wataala ya ba wani bawa dama ta kallon wannan kyakkyawar sura ta shugaba alaihi salatu wassalam kallo na imani da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi da kallon har ma ya karbi kallon kuma ai wanda ya kallon burbushi to babu wani abu wanda yake gaba da wannan ko za ka ga bayan Allah a cikin tafiyar su karshen karama dai shine wannan mutum Allah ya masa arzikin cika ido da shugaba alaihi salatu wassalam ya gan shi ko da sau ɗaya ne kwal to wannan ganin babu wata karramawa da Allah zai mai da ta wuce wannan babu wani abu kuma mai daɗin wannan auren Allah eh to su sahabbai sun samu wannan damai eh sun same ta a cikin ta ma suka rayu duk lokacin da suke so za su zo su ga shugaba alaihi salatu wassalam har ma shi ma ya dube su kuma har ma ya musu murmushi sallallahu alaihi wasallam eh warawa usamatu bin sharikin usamatu dan sharikin ya ruwaito qala yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na zo gurin shugaba alaihi salatu wassalam wa ashabuhu hawlahu sahabbansa sun kewaye shi ka annama ala ru'usihim at-tayru kai ka ce tsuntsu ne a tsuntsaye ne a saman kawunan su kowa ya natsi yayi shiru kamar waɗanda aka dora ma tsuntsaye suna gudun su motsa tsuntsun ya tashi wa fi hadisi sifatihi ya zo a cikin hadisin siffarsa yace idza takallama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zance a da raka jula sa'uhu sai wanda suke zanna a wajensu duk su sun kuyar da kansu ƙasa ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunan su wa qala urwata bin mas'ud urwatu dan mas'ud yace hina wajhadhu quraish yayin da quraishawa suka aiko shi amal qadiyya shekarar da aka yi qadiyyan nan sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai shiga makka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun aiko shi gurin shugaba alaihi salatu wassalam wara'a min ta'zimi ashabihi lahu ma ra'a yaga abin da ya gani na irin yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsananin girmama shi wa annahu la yatawadda'u yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya alwalla illa tadaru wadu'ahu face sai sahabbai sun gaggawa zuwa ga sauran ruwan alwallaci suna wawayya suna dimawa wa kowa yana son ya samu tubarraki yana son ya samu wannan ragowar ruwan na alwallan shugaba alaihi salatu wassalam wa kadu ya qattatiluna alaihi yace wallahi sai su kusanta ma su yaki akan haka sai kaga kamar ma suna neman su yaki saboda yadda kowa ke son ya samu wannan ragowar ruwa na alwallan shugaba alaihi salatu wassalam wala yabsuqu busaqan baya tofar da tofi wala yata wala yatanaqamu ruqamatan baya yin tofin wani tofi illa talaqauha bi akufihim ba sai sai kaga sahabbai suna damtsa suna tafkar wannan tofin nasa mai alfarma mai albarka da tafakan hannuwansu fadalaku bi hawjuhahum kowa idan ya samu sai ya rika shafawa a cikin fuskarsa saboda neman albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ajsadahum su rika shafawa a cikin jikinsu alaihi salatu wassalam wala tasqud minhu sha'ratun illa ibtadaruha babu wani gashi da ke saraya daga jikin shugaba alaihi salam face sai kaga sahabbai suna gaggawan kama wannan gashin kowa yana kokarin ya tafka saboda akwai bukatar da zai yi da shi wa idza amarahum bi amrin yace idan nan wadi shine yake bada labarin abin da ya gani eh shine yake bada labarin abin da ya gani eh urwata bin mas'udin ba yace wa idza amarahum bi amrin idan ko manzon Allah alaihi salam ya umarci sahabbansa da wani umarni ibtadaru amrahu sai kaga suna gaggawar zartar da umarnin shi suna sauri kowa yana saurin ya aikata abin da manzon Allah ya umarni wa idza takallama idan kawai ya magana khafadu aswatahum indahu sai kaga duka sun sassautar da sautin su a gare shi kowa yayi shiru yana magana a hankali wa ma yahduna ilaihi nazara yace wallahi ba sa kai fa duba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ziman lahu domin tsananin girmama shi falan ma raja ila quraishin yayin da ya dawo gurin quraishawa qala sai yace ya ma'ashar quraishin ya ku taron quraishawa inni ji'tu kisra fi mulkihi ya ce wallahi na je gurin kisra a zamanin mulkinsa na ga yadda sha'anin mulkin kisra yake na ga yadda yake ta yadda sarautarsa wa kaisara fi mulkihi sannan na je gurin kaisara a lokacin mulkinsa na ga yadda yake mu'amala da mutane wan najashiya fi mulkihi sannan na je gurin najashin habasha a cikin mulkinsa shi ma na ga yadda yake tafiyar da lamarinsa yace amma wa inni wallahi ma ra'aytu malikan yace wallahi ban taba ganin wani sarki ba fi ƙaumin a cikin wasu jam'uƙar ɗin daidai da kwana ɗaya, misal Muhammadin fi a sahabihi sallallahu alaihi wa sallama, kwatan kusan yadda shugaba alaihi salatu wasallam yake a wurin sahabbansa tsirar amincin Allah tabbata a gare shi. Wa fi ruwayatin ya zo a wata ruwayan wato ya ga abin tashin hankali. Da ya zo ya ga yadda sahabbai suke lamari a wajen cikin saurare da an sassaƙon manzon Allah cikin bin umarninsa da zartar da abin da ya ce a je a yi cikin natsuwa a wajen mazanne da yadda idan motsinsa sallallahu alaihi wasallam cikin saurare suke su ga me ake nufi in wani aski ake yi wani gashi kwara ɗaya ba zai faɗa a ƙasa ba face ya faɗa a hannun ɗaya daga cikin su idan alwalla aka yi ba za a bar wannan ruwan alwallan daidai da kwara ɗaya ba ya ragowa ana nan ana dumawa wa kowa so yake samu wani yanki na wannan ruwan dan ya nemi albarka da shi idan za a tofar da wani abin tofarwa a hannun ɗaya da wasansu zai fada za ga ana kokuwa kowa na ƙoƙarin ya tafki nashi kaso to ya ga irin wannan abin shi ne yayi mamaki ya ce wallahi shi ya je gurin manya-manyan sarakunan duniya irin su kisra da kaisara da najashi dukansu ya halarce su a lokacin da suke mulki ya ce amma wallahi bai ga ɗaya daga cikinsu da ake girmamawa ba irin yadda sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam suke girmama shi shi bai taɓa gani ba ya dawo yana ba shawa labari wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya yace in ra'aytu malikan qaddun ban taba ganin wani sarki ba ko so daya yu'azzimuhu ashabuhu wanda sahabbansa suke girmama shi ma yu'azzimu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ashabuhu irin yadda shugaba alaihi salatu wassalam sahabbansa suke girmama shi wa qad ra'aytu qauman la yuslimunahu abadan yace kai wallahi na ga wa'annan mutanen na sahabban manzan Allah alaihi salam wallahi ba za su iya miƙa shi ba har abada a ce wai wani abu ya taso su bar shi su mi wallahi ba za su iya ba wani shi ba ba za su iya ba har abada ba su iya ba wa an anas radiyallahu anhu an an so daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Anas yace hakika na ga shugaba alaihi salatu wassalam wal halaqu yahliquhu mai aski yana masa aski, wa a ɗafa bihi a sahabuhu, sahabbansa sun kewaye shi, ba ma yuri duna an taƙa sha'aratun, ba sa nufin wani gashi ƙwara ɗaya saraya zuwa ƙasa, illa fiye da rajulin face sai dai ya fada a hannun wani daga cikinsu. Eh, kasan shi shugaba alaihi salam komi nashi daban ne. Eh, komi nashi yayi daban da na kuma dukkan halitta gaba ɗaya. Babu wani abu nashi da yake daidai da na sauran halitta. Eh, wannan gashin nasa alaihi salatu wassalam wasu idan sun same shi sai a je a samu kuttu sai a saka shi a ciki sai a zuba ruwa to wallahi kaga an ɗebo ma wannan ruwan to a gurin wanda ya sa shi a kuttun nan wannan sahabin kai ka mukamin ka wallahi ba dan karami bane ba za a a dan tsiyayo maka to shi ma mutum idan aka tsiyaya ne ruwan ya samu to sai ya je gida ya ce to wannan ruwan yadda za a riƙa yi sai a samu katuwar randa ta ruwa sai a ɗan ɗiga ɗigo ɗaya shikenan wannan ruwan ya zama dukkan kwatankwacin wancan na asalin kenan to shikenan mara lahiya sai ya zo ya ɗiba ya sha me aje a sha a wanka jiki eh a sha a wanka duk wata matsala da ta taso sai a ce to a ɗebi wannan ruwan an ɗaga ainihin ruwan da aka jika gashin shugaba alaihi salatu wasalam a ciki sai a je a yi amfani da shi wani lokacin kuma idan an samu wani he naɗe shi eh kamar laya da shi kawai sai ya rika yawo da shi a cikin jikinsa wani kuma idan ya samu sai ya ce to yanzu wannan gashin da na samu ni na ma rasa yadda zan yi da shi amma dai ba abin da nake so ga wasiya nan na bari sai ya samu wani amintacce a cikin dangi sai ce mai wannan gashin da na samu ga amana nan na baka idan na mutu likafani na a buɗa shi a saka gashin ki taɓa jikina a naɗe a tabbatar da sanda aka naɗa likafanin wannan gashin ina nan yana taɓa jikina sai a nihin a rihe haka amana ce eh wanda yanda yake ganin saku-sakun amana ya ba zai bashi ba kuma gashin ba bashi za a je ya ajiye ba shi zai aje abin shi a wani guri na musamman ya ɓoye ya sai ya gaya ma wani ƙwara ɗaya wanda ya aminta da shi to ga gashi nan na ajiye a guri kaza gashi yanke zan ci gaba da tsaron shi har in mutu da kaji an ce na mutu ga amana nan tsakani na da Allah da kai ka ɗauko wannan gashin ka kware likafani na ka ɗaga wajen hammata ta ka saƙa man abuna a laɗe da shi to he wanda ya aminta da shi zai gaya ma wannan wani kuma idan ya samu gashin sai ya samu hularsa irin ta gashi din nan sai ya samu wani guri sai ya saka gashin a ciki kawai irin Khalid bin Walid ko in ya samu ya sakala shi kenan kawai ya san dirrigun tsamin duniyar da za a shiga ba matsala yana tare da wani yanki daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a yi ta abin da za a yi ba abin da zai same shi shine irin abin da sayyidina Khalid yayi bayan an gama yaki hulasa ta fada a cikin arna ya sa rundunar sahabbai da yawa ya ce a koma aka je aka sake sabon yaki aka yi ta tsananin gauza bala'in yaki saboda a ɗauko hulan nan bayan an cimma hulan an ɗauko ta aka tambaye shi wayya saboda Allah saboda hula aka yace billahi allazi la ilaha illa huwa a ce akwai wani yanki na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannun wayannan kafirai wallahi sai dai idan duk zamu kare mu kare amma himan an so shi to me kake ni da haka yace ai ita wannan hular da kuka gani ba wai ina yaki dan ita hular bane a'a a cikin hula akwai wani yanki na gashin shugaba alaihi salatu wasallam da na samu da ibani shine sai na sa a cikin hular nan tawa to kuma ya za a yi hulan nan ta faɗi a wajen yaƙi a ƙasan a wajen arna kuma an batta ita wallahi dai din makari amma he mun dauko ta to haka suke da sha'anin abin da ya shafi shugaba alaihi salatu wassalam eh haka suke da komi na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmamawa ba su sake ba a wasa eh ba a wasa haka ruwan alwala wannan eh ruwan alwala idan shugaba ya alwala da shi ya tsoma hannunsa mai albarka a ciki aka rage to za a kama kokowa ne ana rububutu wai yadda za a yi da shi da abubuwan da kake ji wani abu abu zamani ne kuma Allah ya kawo mu ga nan abu an rasa kanshi malam eh amma su kaje da suka rayu eh kaje da suka rayu eh jinin sama alaihi salatu wasalam an masa kaho ibada a je a samu gurin da za a saka shi wanda aka ba ya ga kai mun karanta hadisin ko a cikin ashkan nan ya ga kai to yan sabi wannan jini ya ga sama ma bukata take yi tayo kasa kasa alfata asa kuma shi da yake su kokarin ya haka ya rihe ya ga ta bude kawai a saka mata yace to wannan abin da suke nihi ne in ban da hankali he in sai in basu yace to na san yadda zan kawai shikenan yace he na haɗiye shi kawai ya ya abin kan kuma kaji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya kuma da yazo ya tambaye shi ya kai da shi manzo Allah kuma ya tabbatar da shi akan haka eh yace kai tan mutane ganta kai kai tan ka da mutane eh a gani a gani a gani to saboda haka lamarin shugaba alaihi salatu wasallam duka haka abin yake haka akan abin da ya shafi wata sutura da aka taba amfani da ita ko na na mayafi ko na wani nau'i kamar na na na, na riga haka za a ce ko duka dai ko ma menene da yake da alaka da shi to abinda annabi Musa ma ya amfani da shi da iyalansa mala'iku sun kuma suna ɗaukar abin suna hidima gare su an sa su a cikin wani akwati ko ko baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu haruna tahmiluhul malaika mu ne muka mu mun rasa kanmu wallahi wannan wani irin mutane ne mu Allah yake ba da labari da wani saura daga cikin karikitan da annabi Musa da annabi Haruna suka yi amfani da su suke zanna a cikin aka sa su a cikin wani akwati an ce rigarsa ne da sandarsa da dai wasu ɗan abubuwa da suka yi amfani da su mala'iku ke ɗauka abin suna masa hidima suna ɗaukar su suna ana da wainiya da su to ana magana shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam eh malam a nemi albarka annabi ta kowace hanya kuma alfarmarsa a lokacin da yake bayyane daidai take da alfarmarsa a yanzu da aka koma ga Allah yana nan tare da kai a cikin inda kake yana jin ka yana jin kukanka jiya mun karanta hadisi ko wanda idan da ya zo eh ya kai ruman dufin bilqa ya azumuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu ko wanda wanda da ya zo ko ba karatun jiya bane da ya zo ya karanta wannan baituka ya ya rera ma manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi lokacin da ina a garin mu to ina gaishe ka daga nesa amma yanzu ga ni nazo wannan rauda ta ka mai alfarma ya ma'aikin Allah kuma na san kai ma abocin karamci yace to ya rasulullahi yau abin da nake bukata aman alfarma fa nima hannun nan da aka ba su habbai nima a miƙo man in kama in taba eh tunda daga nesa ina miƙo sallama yau gani na zo ya rasulullahi a bani hannun in dafa kawai sai aka ga an masa haka nan duk wanda ke gurin kuma ya gani an miƙa masa kuma Ah, yana nan tare da kai gwargwadon imaninka da yadda kake jin sa a zuciya gwargwadon yadda yake kusanci da kai a cikin dukkan lamuran Allah ya sa mu dace ina ne وعن انس رضي الله عنه يتي وادف به اصحابه فما يريدون ان تقع شارة الا في يد رجل ومن هذا yana daga cikin wannan lamma azna quraish li usman fi tawafi bil baiti lokacin da quraishawa suka yi masa sayyidina usman izinin ya tawafi a daki lokacin da aka zo lokacin da aka zo hudaybiya kenan ko da yaje sai suka ce to yanzu abin da za a yi shi sun aminta da shi ya je ɗakin ƙaba ya ɗawatinsa ya biya ya buƙatarsa. Hina wajja wa Nabi sallallahu alaihi ilaihim fil qadiyya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya fuskanta shi da shi a cikin sulhu da biya din nan. Da ya zo sai suka ce to yanzu kai Usmanu ai kai mai mutunci ne a cikin mu. Abinda muke so mun baka dama. Je ka ɗakin Allah kai ɗawafinka kawai. Aba ya ƙi ya ce a ba zai yiwu ba. Waƙala ya ce ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ai ba zai yiwu ba a ce in aikata in je in yi dawafi ai sai in manzo Allah yayi ya za a mai gidan bai bani kuma in zo in yi yace in kuka ga nayi to yayi ne gashi kuka dakin sun aminta mashi amma tunda manzon Allah sallama ya turo shi domin wannan sulhu suka ce kai je kai yace ba zan ba ai in kun ga nayi to shugaba alaihi salatu wassalam da ya fara eh bai ta yayi ba wa fi hadisi dalhata ya zo a cikin hadisin sai na talha anna ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam qalu li arabiyyin jahilin sun faɗa ma wani a arabi balaraban daji wanda bai sani ba ya bai san takan lamura ba suna so su tambayi manzon Allah sallama wani abu an rasa wanda zai je ya tambaya to shi kenan suka ce ma wani balaraban daji wanda bai san takan abubuwa ba salhu amman qadana habu da Allah je ka tambayi mana shugaba game da wanda ya biya ya biya bakancinsa fa minhum man qada nahbuhu wa minhum man yantazir suka ce da Allah ka tambayan mana shugaba alaihi salatu wassalam wai me ake nihi da man qada nahbuhu din nan wa kanu yahabunahu sun kasance suna jin kwarjinin shugaba wai wai kironahu suna jin nauyinsa fasa alahu shi ka wannan balaraban daji da suka aika sai je ya tambaya fa'ara da anhu sai shugaba ya kau da kansa iz dalaha dalatum iz qala'a talhatun ana nan higa sai na talha ya hudo ya taho fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi yace haza min man qadala habu ga talha nan yana daga cikin wanda suka cika bukatun su bukatar su ta biya yana daga ciki wa fi hadisi qailata ya zo a cikin hadisin qailata yace falamma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisal qurfu sa'a yace yayin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zaman gurfano ya yi zama na gurfano ya ce uriditu min alfaragi sai na razana na tsorata saboda tsananin razani wa zalika wannan ya faru ne haibatan lahu saboda tsananin ƙurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata aziman da kuma girmamawa ga annabi alaihi salatu wasallam wa fi hadisul mughira ya zo a cikin hadisin mughira ya ce kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabban manzon Allah alaihi salatu wasallam sun kasance ya qara'una babahu bil azafiri suna kwankwasa kofar gidan shugaba alaihi salatu wasallam da kumba idan sun zo ana son a ga shugaba alaihi salatu wassalam ba za a iya nuna kuma an zo ba saboda kada a yi abin da bai kamata ba to sai a sa kumba aka yi fahiya da rika taba kofar gidan eh da da, da kumba wa qala barrawi bin azib barrawi bin azib yace laqad kuntu uridu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-amri yace wallahi na nufi in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani al'amari da nake son bayani a cikin sa fa u'akkiru sinina min haibatihi wala sai in jinkirta tsawon shekaru in kasa tambayan saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kwashe shekaru ina son in yi tambaya amma tambaya ta gagara eh malam mutanen nan masu girma ne eh sun girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ya zabe su ya girmama su babu hanyar da za ku samu sulhu da Allah irin ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda kake son annabi kake jin nauyinsa kake ganin mutuncinsa gwargwadon yadda kake a gurin Allah wanda ya fi ka jin nauyin shugaba alaihi salatu wassalam da girmama sha'aninsa to ya fi ka a gurin Allah Allah yana lura da mutane ne gwargwadon yadda mutanen nan suka bayar da haƙƙin shugaba alaihi salatu wassalam ba wanda ke da iko da nauyin da damar da zai iya bayar da haƙƙinsa yadda ake so ɗari bisa ɗari amma ko ba ka iya yin yadda ake so to kana ƙure kana iya ƙure yadda kake iyawa an gane ko ko ba ka iya yin yadda ake so to kana iya yin yadda kake iyawa to idan kai ƙure yadda kake iyawa sai Allah ya karɓi wannan ƙure yadda kake iyawa din ya baka sakamakon na wanda yayi yadda ake so saboda yadda ake son baka iyawa yadda kake iyawa kaɗai kake iyawa to kada wani ya zai tauye a cikin sha'anin manzon Allah akan yadda yake iyawa a wajen soyayya ka ƙure yadda kake iyawa ka ƙure lambar ƙarshe ya zama ba saura a wajen jin girma ka ƙure ya zama ba wata lamba da ta rage da ka batta ba wani space a wajen komi da bin umarninsa ya zama ka kai ƙarshen iya abin da kake iya yi kenan in da gaba da abin da kake iya yin mayi to kuma in ka kai nan din to ka sani fa ba kai komi ba a cikin haƙƙinsa dai ba abin da kai to amma Allah ya san cewa a iya ƙarfin ƙashinka da damar ruhinka abin da kake iya ɗauka kenan eh abin da kake iya ɗauka kenan shi yasa zaka ga shi sai na Abakar ya ɗauki wannan wannan nauyi na imani da soyayya shugaba alaihi salatu wassalam fiye da wadda waninsa ke iya ɗauka amma a tare da haka fa a tare da haka fa ba wai ya ɗauki abin da kuma shine ƙarshen abin da ake iya ɗauka ba ai ba zai iya ba ai babu wani abin halitta da Allah ya halitta da zai iya fuskantar wannan wannan wannan hasken da takar abin da ake bukata babu wallahi Allah bai yi wannan halittar ba a'a ya ɗauki abin da waninsa bai ɗauka ba ne sai ya zama kuma waninsa bai kai sa ba imani eh alfasalu salisu fasali na uku hurmatuhu wa tawqiruhu sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga su sahabban manzon Allah alaihi salam sahabban nan guda hudu zaka ga kowa ya keɓanta da abin da yake banta da shi daga wani yanki na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da igada gwargwadon yadda zai iya dauka kaga shi in ka lura da sha'anin sayyidina Abubakar ya keɓanta Allah ya keɓance shi da tsananin imani da sallama ma lamarin shugaba alaihi salatu wassalam wanda abin da ke gadar da wannan hakikaninsa shine soyayya shine soyayya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda da aka zo da shi sai da da yawa daga cikin waɗanda suke musulmai ma suka yarda shanin Isra'i sai da da yawa suka yarda da Isra'i da Mi'raj suka yarda kafirai duk suka masa amma shi begun aka faɗa kafirai sun yi gungu zo su gaya mai to yau hako kai an kai inda za ka iya tafiya iya inda za ka iya ɗauka an kai yace to me ke faruwa yace suka ce to sahibin naka faga abin da ya zo da shi ya ce cikin daren nan ya je baitul maqdisi daga can kuma ya hau sama har ya je sun yi gani da Allah sai yace to ai shi ya faɗi wannan da haka ne yace yace to ai in abin da yi wannan ma ya faɗi na yadda eh shi ayan abin da yi wannan ya faɗi ma na yadda to wannan to me kuma je gurin shi aka zo shugaba alaihi salatu wasalam na cikin su suna masa musu alaihi salam sai na abakar ya ce na ji labarin abin da suka gaya min ya rasulullahi daga gare ku ne haka ya ce haka aka yi ya ce na yarda ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi ya ce na sallama wallahi na yarda wallahi na yadda in abin da kafi wannan ya faɗa ma in abin da yafi wannan kuka faɗi ya ma'aikin Allah na yadda manzon Allah sallallahu alaihi yace na shaida kai masoyi na ne kuma kai siddiqul akbar to shi kaga a nan gurin sai ya samu wata kususiya ta daban wanda ya tsere mu kowa a nan wajen shi kuma sai na Umaru sai Allah subhanahu wata'ala ya baya wani yanki daga cikin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsayar da gaskiya da tsayawa a kanta ko mun wuya ko mun daɗi da tabbatar da mai haƙƙi haƙƙinsa da san musulunci da ƙin kafirci shi kuma a nan gurin wani yanki wani wani wani wani wani wani wani ɗabi'a ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai aka gadan mai da wannan shi kuma sai na Usmanu sai aka ba shi wani babban yanki na jin tausayin halitta Allah da taimaka mata da san miskinai da san talakawa da taimaka mai rauni da taushin hali shi ma wannan wani yanki ne na halaye daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka keɓance shi da wannan shi kuma sai na Aliyu karamallahu wajahu sai aka gadan masa da ilimai da ma'arifa da jihadi da ƙarfin hali a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sami ƙarfin zuciyarsa babu mai ƙarfin zuciyarsa babu mai sadaukantakarsa babu mai dauriyarsa babu mai haƙurinsa a cikin bin Allah sannan kuma uwa uba babu wanda ya gaji ma'arifa irin wanda ya gada shi ne mafi sanin su da Allah eh yana da wasu kofofi na wasu ilimai wanda kowa a cikin sahabbai bai san shi ba shi yasa sai na Umar yake cewa da babu Abubakar da babu Ali a cikin mu da mun halaka yace al'ummar da babu Ali a cikin ta tabani eh saboda ilimansa da fahimtarsa eh da fahimtarsa an tambaye shi to wai yanzu bayan wahayi ya daina sauka menene kuma ya ce a fahimta ce hikima da fahimta da Allah subhanahu ta'ala ya ba kuma wani mutum mumini ma'arifa kenan to shi kuma a nan wajejen sai Allah ya tara mashi kuma duka wayannan kohohi na shi to zaka ga kowanne wani yanki ne daga cikin wasu ɗabi'u na shugaba alaihi salatu wassalam aka keɓance shi da su sai ya zama ya fifita da wannan abin da ya fifita da shi alfasalu salisu fasali na uku hurmatuhu wa tawqiruhu sallallahu alaihi wa sallama alfarmar shugaba da kuma alfarman tashi da kuma jin nauyinsa alaihi salatu wassalam yace wa alam ka sani anna hurmatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ba'da mautihi cewa alfarmantawa shugaba alaihi salatu wassalam bayan komawarsa zuwa ga Allah wa tawqiruhu da jin nauyinsa wa ta'zimuhu da girmama shi lazimin ya ce wannan abu ne da ya zama lazimi dole ne dole ne kama kana hala hayatihi jin nauyinsa da girmama shi a yanzu da ikoma ga Allah wajibi ne kamar yadda yake a lokacin da ina bayyana a sararin nan wa zalika inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam wannan jin nauyin nasa yana faruwa ne a lokacin da aka ambace shi ko lokacin da ka tuna shi ka ci girmansa ka ji nauyinsa a cikin zuciya sallallahu alaihi wasallam wa zakara hadisihi ko aka ambaci hadisinsa ka ji cewa wani al'amari ne mai girman da fa abin da ya kai shi girma aka motso da shi wa sunnatihi ko lokacin da aka yi nuni zuwa ga sunnarsa wa sama'i ismihi ko lokacin da aka ambaci suna daga cikin sunayensa ka ji wani irin yanayi na girmamawar da bai misaltuwa a cikin sha'anin zuciyarka wa siratihi ko lokacin da aka karanta tarihinsa wa mu'amalati alihi ko lokacin da kake mu'amala da iyalan gidansa sharifai kenan ka ci girmansu ka ga mutuncinsu ka azzama lamarinsu wa itratihi da itrarsa tsadansa wa ta'zimi ahli baitihi da girmamawar jama'an gidansa wa sahabatihi da sahabbansa duka wannan yana daga cikin girmama manzon Allah alaihi salatu wassalam girmama maso girmama su ambatansa girmama tarihinsa girmama sunansa girmama hadisinsa da ake karantawa girmama sahabbansa da iyalan gidansa da duk wanda yake da dangane da shi da ma duk wani abu da aka ambata daga cikin abin da yake da wani jingino da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji cewa wannan wani abu ne mai girma aka ambace shi ka ji nauyinsa a cikin zuciyarka duka saboda shugaba alaihi salatu wassalam ala abu ibrahim an-najibiyu a tujibiyu yace wajibin ala kulli mu'minin wajibi ne ga dukkan mumini mata zakarahu iyayen da ya ambaci shugaba alaihi salatu wassalam au zukira indahu ko aka ambaci shugaba a wajensa a wajen yana gurin an ya khada'a to ya kankan da kansa wa ya khasha'a ya ji tsoron Allah wa ya tawakkara ya ji nauyi wa ya sukuna min harakatihi kai idan ma mutum yana cikin motsi ne yana ta motsan motsi to tunda an ambaci shugaba ya natsu ya natsu guri da wa ya akuza fi haifatihi yayi riko daga cikin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijlalihi da girmama shi bima kana yakuzu bihi nafsahu da abin da yake rukun zuciyarsa ransa da shi law kana bayna yadayhi da zai kasance gaban sa abin da yake ni idan ka ji an ambaci wannan sunan ko an ambaci tarihinsa ko wani yanki na zancensa ko ana karanta sirarsa ko wani al'amari da ke mu'ama alaka da shi ko ana karanta alqur'ani ko ana karanta hadisi ko ana karatun ashafan nan ko wani na karanto ma tarihi ko wani abu ko menene da ke da alaka da shugaba ka ji girmansa ka ji nauyin shi ka natsu ka tara hankalinka guri ɗaya ka ji kamar ma lokacin kana a gabansa ne tare kake da shi sallallahu alaihi wa sallama eh saboda girmamawa wa ya ta'addaba bima addabana Allahu bihi mutum yayi littafi da irin abin da Allah ya ladabtar da mu da shi a lokacin da ake ambatan shugaba ya kyautata ladabinsa qala al-qadi abu al-fadl al-qali abu al-fadl yace a wa hadhihi wannan kana siratu salafin salih shi ne ɗabi'a shi ne hali na salafin salihu marigayen ƙwarai haka suka kasance su wayan matanal madina da jagororin waɗanda suka shuɗe radiyallahu anhum Allah ya ji da su su haka suka kasance idan ana ambaton shugaba alaihi salatu wassalam a waje yanayin da suke kasancewa a ciki yanayi ne na tashin hankali da tsananin jin girma zai ba mu labari حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري أنت شي wannan isnadan da ke anan gurin isnadi ne a cikin ashafa wanda babu irin shi kadai ne saboda duk ashafa duk in ka ji alƙadi ya ce haddasana wane an wane an wane ƙala wa ƙala to a ƙarshe hadisin manzo Allah sallama zai kawo maka to anan gurin ne kadai ice haddasana wane an wane ya kawo isnadi amma ba hadisin manzo Allah ya faɗa ba eh anan gurin ne kadai eh mara ne حدثنا قاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغير واحد da wani ɗaya tima a jazunihi a cikin abin da suka yi min ijaza da shi ƙalu duka suka ce a kabara na abul abbasi abul abbasi ya ba mu labari ahmad bin umara bin dilhasan ƙala hadasana abul hasani ali bin fihran ƙala abu bakar bin muhammad ahmad bin alfaraji hadasana abul hasani abdullahi bin almuntabi حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال يتي شي ابن حميد نظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا أبو جعفر المنصور ياي مناظرة الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صلى الله عليه وسلم فقال له مالك sai Maliku ya ce masa ya ce ma Abu Jafar al-Mansuru ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai la tarfa sautaka fi hadhal masjid kada fa ka daga sautinka a cikin wannan masallaci ƙasa ake da sauti suna tattaunawa ne suna munazara yace kada ka dauka daga sautinka a gurin nan fa inna Allah ta'ala addaba qauman domin Allah ya ladabtar da wasu mutane fa qala sai muka ji Allah yana cewa la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi kada ku daga sautin ku sama da sautin shugaba alaihi salam wa madaha qauman sannan mun ji Allah ya yabe wasu mutane inji maliku fa qala sai Allah ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi lallai wa'annan da suke kasa kasa da sautin su a gaban shugaba alaihi salatu wassalam har zuwa karshen aya wa zamma qauman ko Allah ya zargi wasu mutane fa qala he ya ce innal ladina yunadunaka wa'annan da suke kirayanka al'aya mun karanta aya a bai dama yace maliku ya ci gaba da ce ma Abu Jafar wa inna hurmatahu mayitan cewa alfarmar manzon Allah bayan komawarsa ga Allah ka hurmatihi hayyan kama alfarmarsa ce a lokacin da yana a wannan sarari fastakana laha Abu Jafar sai Abu Jafar ya ladabi ya kaskantar da kai ya karbi wannan zance eh wannan zance ya taba zuciyarsa wa qala yace ya ba Abdullahi ya baban Abdullahi maliku kenan yace to yanzu ya kake gani astaqbilu qiblata wa ad'u am astaqbilu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ina so in yi addu'a Abu Jafar ke tambayi Imam Malik yace yanzu zan kalla alqibla ne in yi addu'a ko ko zan fuskanci shugaba alaihi salatu wassalam ne in ba alqibla baya in yi addu'a yayi tambaya faqala sai Maliku yace walima tasarraf wajhaka anhu dan menene zaka juyar da fuskarka ka daina kallon shugaba wa huwa wasilatuka shine tsaninka a gurin Allah wa wasilatu abika Adam alaihi salatu wassalam shine wasilan tsanin babanka annabi Adam ila Allah a gurin Allah yawmal qiyamata ranar lahira ya zaka juya baya kai he ka juya masa baya ai ba a juya masa baya a nan wajen ai shine alƙiblan Allah din gaba daya shine nan Allah ke duba eh nan wa ka gani Imam Malik ne yake magana amma Amirul Mu'minin amma yanzu kaga an ce idan mutum ya je wajen sai wasu wai masu kula sai wasu ko menene askara wai su ce wai wai wai in za ka yi addu'a wai wai ka juya ka kalli alƙibla to ga alƙiblan nan kuma wata alƙibla ke ke kuma fa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma to wata alƙibla kuma ake nema eh ga alƙibla Allah sai a bata a kalli ta mutane ha ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله sai a ba alƙiblar Allah kuma a kalli wani waje a ba zai yiwu ba idan ka je wannan wajen kan ma ka damu da wani mai magana ba ma a mai da amsa ai mai da amsan ma sai kai suwal adabi ka sake saboda in yayi wani abu ya sosa zuciya ka daga murya ka ya ja maka matsala kuma a wajen ba a daga murya ba a jayayya ba a komi kawai ka natso ka san a inda kake fuskanci shugaba alaihi salatu wassalam yi masa sallama ka karanto bukatunka ka gaya masa za su biya eh natsu sosai yana kallon ka yana jin ka wallahi za su biya ba abin da zai faru kuma haka shine daidai ma eh duk mai bukata ya fuskance shi da bukatar shi Allah zai biya masa bukata yawa gashi dai nan yadda Imam Malik ya faɗa wannan kuma sune salaf din da ake magana sune salaf din da ake magana to wa kuma zaka bi bayan wannan an kai kanka a imanin zuciyarka bata kawo maka wani abu ba sai haka a tsaya abin da zuciyarka ta tsaya akan ya a soyayyarka da shugaba alaihi salam ba abin da take kawo maka sai wannan tsaya gurin shi ka fuskance shi a to da haka wannan shi ne eh a maliku yace bal istaqbiluhu yace fuskanci shugaba wastashfi' bihi ka nemi ma ya cece ka fa yushaffi'uhu Allah Allah zai ba ya cecen ka eh fuskanci shugaba kyalwata alƙibla ijji maliku qala Allah ta'ala Allah yana faɗa walau annahum izzalamu anfusahum ja'u ka har zuwa ƙarshen aya da cewa yayin da suka zalunci kawunan za zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya ce ja'u ka kaga Allah ne mai gafarta zanubai amma saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qul babu lil maula wa laysa siwahu shine kofan Allah ba wani ba shi ba sai Allah ya ce to in sun mallahi sun zalunci kawunan su sun aikata abin da ban sa su ba sun yi abin da bai dace ba sun ƙetare iyaka sun saba mani to ja'uka ya ma'aikin Allah gurin ka za su zo dan in ba su biyo ta nan ba ba zan kalle su ba in sun zo gaban ka to sai su ce suna neman gafara Allah to in sun ce suna neman gafara Allah kamar sun yi rijista kenan sun tura request to ya rasulullah kai zaka yi satin he kai approving fasa gafa wasa gafara lahu min rasulu to umman za Allah ya ce to ya Allah tunda suna neman gafara ina neman musu gafara a yaye musu Allah ce to za a samu Allah mai gafara lawadullah tawwabar rahima za a samu Allah mai gafara mai jin to in an bi wannan tsare-tsaren to sannan ne Allah zai yi gafara ga hanyoyin da za a bi Allah ya yi gafara eh Allah ne yake ba da labari da kansa saboda haka kuma wannan ne za a juya wa baya sai ina to ai ba zai yi wa qala malikum imam malik ya ce wa qad ila ana ayyuba sakhtiyani an tambaye shi game da ayyuba sakhtiyani shi ayyuba sakhtiyani din yana daga cikin malaman imam malik ma haddasukum an ahadin illa wa ayyuba abdul minhu an tambaye shi to wai me yasa muka ji kana yawan girmamawa da yawan ambatan ayyuba sakhtiyani din nan aka tambayi maliku sai maliku ya ce wallahi ban taba an so muku hadisi a gurin wani mutum ba face kowaye wannan mutumin ayuba ya hi shi duk wani wanda na taba an so muku hadisi daga gurin ya to ayuba yana gaba da shi kala sai maliku ya ce zai ba da labarin ayuba kenan sai ya ce wa hajja hajja kai ne so biyu yana yin aikin hajji fa kuntu armuquhu to na kasance duk wajen aikin hajji ne in yazo ina maka mai duba ina kure shi da kallo wala asma'u minhu babu abin da nake ji daga gare shi gayar annahu sai cewa shi ayyuba idza innahu kana idza zukira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance idan aka ambaci shugaba alaihi salatu wassalam baka hatta arhamahu yace wallahi sai ta kuka sai ta kuka hatta har sai na ji tausansa in dai aka ambaci wannan sunan na shugaba alaihi salatu wassalam to in ayyuba ya kama kuka maluku yace sai na koma tausaya masa falan ma ra'aytu minhu ma ra'aytu maluku yace to da naga abin da na gani a gurin ayyubu wa ijlalahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake girmama lamarin shugaba katabtu anhu sai na an so hadisi daga gare shi nake rubutawa saboda na haifi da shi eh tunda ya maliku ya ga tsananin rukunsa da sha'anin manzon Allah da yadda ya kare a cikin soyayya shugaba alaihi salatu wassalam to he maliku ya je ya haifi da shi saboda haka ne yake an sassance a gurinsa wa qala mus'abu bin abdullahi mus'abu bin abdullahi yace kana malikun imam malik ya kasance idza zukira nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idan aka ambaci shugaba alaihi salatu wassalam ya tagayyaru launuhu sai launin maliku ya canza kaga yanzu shi ya bada labarin wani gaya kuma wani na bado nashi labarin eh eh ka gane eh eh ya tagayyara launuhu sai kalarsa ta canza wayan hani sai aga ya sunkuya ya tankware hatta ya tsuba zalika ala sa'ihi ha hakan ya zama yawo yawo ya ta yawo ya yawo yawo ya ba yawo ya yi nauyi ga wanda suke azanne da shi abin ya masa nauyi faqila lahu yawman fi zalika sai aka tambaye shi wata rana akan haka to ya muke ganin haka faqala sai ya ce law ra'aytum ma ra'aytu wallahi da kuna ganin abin da nake gani lama lama ankartum alayya ma tarawna da ba ku musa man abin da kuka gani ba da abin da nake gani kuma kuna ganin shi da ba za ku yi mana musu ba walaqad kuntu ara muhammad bin al-munkadiri nan kuma zai ƙara bada labarin wani malamin nasa yace haƙiƙa na kasance ina ganin muhammad bin al-munkadiri wa kana sayyidul qurra'i shi shugaban masu karatu ne masu qira'a ne la nakadu nas'aluhu an hadisi abadan yace wallahi ba mu kusa mu tambaye shi wani hadisi ba har abada in dai mun tambaye sa wani hadisi illa yabki hatta narhamuhu face zai ta yin kuka har sai mun tausaya masa in dai aka tambaye shi game da wani hadisi to an tuna masa masoyi an to shikenan kuma kuka sai ya balle masa har sai mun tausaya masa wala qad kuntu ara ja'far bin muhammadin yace na ga ja'faru dan muhammad al-baqir ba eh dan cikin gida wa kana kasirat du'abati ya kasance mai yawan kakaci mutum ne mai raha shi sai jina ja'far bin muhammad al-baqir dan eh ya ce wattabar sama mutum ne mai yawan murmushi amma fa'iza zikira inda hun nabi sallallahu alaihi sallama di yayin da aka ambaci shugaba alaihi sallallahu alaihi sallam a wajensa ya safar rahe ya fitattiki sai kalarsa kawai ta canza wa ma ra'aituhu ban taba ganin sa ba yuhaddisu an rasulullahi sallallahu alaihi sallam zai ba da bayani zai zantar akan sha'anin shugaba zai kawo hadisi illa ala daharatin sai yana cikin tsarki baya ambatan hadisin manzo Allah sai akan tsarki wannan wanda su ake koyi yanzu kaga karatun shekaran jiya ne ko jiya muke magana akan taba alqur'ani babu tsarki ko cewa bai kamata ba qur'ani ga abinda manzo Allah sallama ya ce in za a taba alqur'ani sai an yi alwala sai da tsarki to kaga su yanzu nan gurin ba hadisi fa za a ambata imamu Ja'far Sadiq dan Muhammadul Baqir Baqirul Ulumi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to inda zai ambata hadisi sai yayo alwala shi in mutum ya yi wani abu abin a cikin sha'anin girmama manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba a tambaye shi in dai an tabbatar da wannan abin makoma abin girmamawa ne ga annabi ba a cewa to kai ina ka samo wannan a ina ya samo wannan a zuciyar shi imani da Allah mana imani da Allah mana eh imani da Allah mana ya mutum zai tace ya tsabtace ya girmama ya azzama ya kambama kuma a tambaye shi ina ya samo wannan abu nawa kake ma wanda kake so can cikin mutane kara butu ba wanda ya saka kuma da an gani ko da ba taba ganin abin ba hegon ka za a ce eh wani salo ne na soyayya ya ake tuhumar mutane ne akan sha'anin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wanda ke jin irin abin da kake ji in ka aikata irin wannan abin shi ba zai tuhume ka eh duk wanda abin da kake ji shi ma yana jin to idan kai wani abu na ba na girmama shugaba ba zai tuhume ka ba Allah ba zai tuhume ka ba idan kan kana yin abu akan sha'anin girmama manzan Allah wani yana tuhumar ka in dai abin nan ba kauce hanya bane girmamawa ne ga shugaba wallahi bai ji yadda ka ji ba in ya ji yadda ka ji wallahi zai ce wannan lafiya lau ne girmama manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam walaqada iktalaftu ilaihi zamanan yace haƙiƙa na yi kai kawo gare shi tsawon zamani fa ma kuntu arahu illa ala salasa fisalin yace wallahi ban taba ganin shi ba face yana kan guda uku, ko imma musalliyan, imma musalliyan ya ce ko dai in gashi yana sallah wa'in ma samitan ko kuma in gashi yayi kawai yayi shiru bai magana wa'in ma ya qara'ul qur'ana ko kuma in gashi yana karanta alqur'ani wala ya takallamu fi ma la ya'nihi yace kun bai kama baya yin magana cikin abin da bai kamace shi ba jarakar da babu ruwansa baya sa baki a cikinta wa kana min al ulama'i yana daga cikin manyan malamai wal ubadi daga cikin masu yawan bautan Allah allazina yakashawun Allah azza wa jalla wanda suke jin tsoron Allah mai girma da daukaka yace wa laqad kana abdurrahman bin al qasim haqiqa abdurrahman bin al qasim ya kasance nan gurin abdurrahman bin al qasim al madani ba al misri ba akwai abdurrahman bin qasim malamin imamu malik jikan sayyidina abubakar ne akwai abdurrahman bin qasim al al al misri kuma go eh almajirin imam malik shine wanda kowa ya saba shi to wannan ba wancan bane ba nan malikun ne yake ba da labari daga wani malami nasa abdurrahman bin al qasim ah yazkuru nabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan shugaba sallallahu alaihi wasallam fa yunzaru ila launihi sai an an duba launin ya an ga kalar ya kamannin ya in ka kalle shi ka annahu nuzzufa minhu damu kai in ka kalle shi a lokacin da yana magana akan annabi alaihi salam sai ka ga an tsotsa jinin jikin shi sai ka ga yayi wani fari fat wa qad jaffa lisanuhu fi famihi sai ka ga harshen shi ya bushe kekam a cikin bakin shi haibatan min wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake jin kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad kuntu ati amir bin abdullahi bin zubair yace hakika na kasance ina zuwa gurin amiru ɗan Abdullahi ɗan Zubairu, shi amirun babban bawan Allah ne, mahaifinsa Abdullahi bin Zubairu babban bawan Allah ne. Fa'i za su kira inda hun nabi sallallahu Alaihi sallam, idan aka ambaci manzan Allah a gurin amiru ɗan Abdullahi bin Zubair, baka sai ya ta yin kuka, hatta la ya kafi a yanayi hidimu'un, har sai ya zan babu sauran hawaye a cikin idanuwansa, idanun sun hawayen sun kafi, saboda bala'in kuka, an ambaci masoyi, alaihi salatu wassalam. to shi kuma Abdullahi bin Zubair din ya kaji labarin sa ai in ba ku manta ba mun karanta a cikin kashful ilfasi shehu radiyallahu anhu ya kawo kissar sa a cikin irin bayan Allah da aka cutai shi mutum ne mai tsoron Allah da yawan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana in yana sallah dabi'arsa shine in yana sallah sai ya ta kuka saboda tsananin tsoron Allah ya fita ma daga cikin hayyacinsa to wata rana ya tada sallah sai sai munafikai sai suka ce ai wannan sallar kukan da yake yi ba na gaskiya bane ba na gaskiya bane kawai san iyawa ne da neman suna suka ce riya ne suka je suka samo tafasasshen ruwan zafi yana tafarfasa yayi sujjada Abdullahi bin Zubair sahabin manzon Allah ne alaihi salatu wassalam yayi sujada kawai suka kwara mai ruwan ai mun karanta a kashiful ilbas kun manta ne yayi sujada kawai suka kwara mai ruwan da suka kwara mai ruwan fatar jikin shi ta sale ya sabule ya sani ba ya ɗaukako daga sujada ya koma ya ƙara sujada ya yi zaman tahiya ya sallama yana sallamewa assalamu alaikum ya ce kai ya aka yi haka me ya fewa ruwa sannan ya ji zahin bai san sun zuba ba wallahi jikin shi lokacin kowace fata ta sauka kasan ruwan zafi soke fata yake ta saka yi sai ke tambayi jama'a jama'a lafiya me ya faru sai aka ce wasu ne suka ce wai tsoron Allah da kake a sallah ba na gaskiya bane shi ne suka ɗebo ta fasashen ruwan zahi sai suka kwara maka kuma suka ga baka yi komai ba yace Allahu akbar na yahe musu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu sannan aka ɗauke shi aka kai shi gida kuma ya ci gaba da jinya a wata ruwaya aka ce daga wannan ne ya in shiwa faci a wata ruwaya kuma ya wai ka ji yadda suka kasance eh a wata ruwaya aka ce kuma bayan ya warke daga wannan jinyar hajjaju ne ya kashe shi ko eh shine mafi rinjaye to ka ji yadda ya kasance to wannan ka ji kuma dan shi yanzu ya haihu da shi ka ji halinsa a cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma ga dan shi shi kuma Amiru bin Abdullahi bin Zubair eh da an ambaci shugaba sai jinin shi kawai ya dauki saboda tsananin tashin hankali wala qadara ayatu zuhuriya yace naga zuhuri wa kana min ahana annasi eh wa qarabihim yace ya kasance makaryaci ne? Eh, wakana ya kasance min ahana annasi, ina daga mutane mafiya sauƙin taushen hali, wa ƙarabihim mafiya kusancinsu da jama'a, akwai son jama'a. Fa iza zikira inda hun nabiyyi sallallahu alaihi sallama, amma idan aka ambaci shugaba sallallahu a wajensa, faka annahu ma arafaka, sai kaga ya bacci kamar ma bai taɓa sanin ka ba. wala arabtahu kai ma sai ka kaman baka san shi ba ya canza sifa kaman ba shi ba yace laqad kuntu ati safwan bin sulaimin na kasance ina zuwa gurin safwan dan sulaimin wa kana min almutaabbidina ya kasance yana daga masu ibada almujtahidina masu ijtihadi fa idza zikra nabiyyi sallallahu alaihi wasallama idan an ambaci shugaba alaihi salam baka sai ta kuka wala ya zali yabki ba zai gushe ba yana kuka hatta ya kuman nasu anhu wai tara kowa sai kowa ya tashi ya bashi guri saboda yawan kukan shi in an ambaci shugaba alaihi salatu wasalam warwaya an qatadata arwayo daga qatada annahu kana idza sami alhadisa ya kasance in yaji an ambaci hadisin shugaba akazahul awilu eh awilu sai ruri ya kama shi sai aje yana ta kururuwa wasa wilu yana katantanwa zawil kenan ai an san katantanwa ko yana kewaye kewaye yanan yanan ya rasa inda zai sa kanshi yana irin afala ya sauka ma mutum din nan irin wanda wani tashin hankali ya sauke shi ya same shi zaka ga ya kasa zanna ya kasa tsaye ya shige nan ya nan ka tantan ba eh walan ma kasura ala malikin nasu yayin da mutane suka yawaita gurin malik imam malik ila lahu sai aka ce wa maliku to yanzu akramaka Allah saboda yawan jama'a din nan lawaja alta mustamliyan yusmi'uhum ai da zaka san sanya mustamliyan wanda zai rika imla shifta zancan in ka faɗi in aka ce alhadisu sai ya daga murya ce alhadisu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya daga murya ce qala rasul an gane aiko idan mai faɗin zancen nan da ƙarfi aka gaya maliku haka saboda mutane sun yawa faqala qala Allah ta'ala sai maliku yace a'a Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy ya ku masu imani kada ku dauka sautin ku sama da sautin shugaba ba zan sa wanda zai rika shelanta da sautin manzan sautin hadisi ba yana faɗi mutane wa hurmatuhu hayyan wa mayitan sawa'un alfarmar manzan Allah a raye da bayan komawa ga Allah ta tsaye ne wa kana ibn sirina ibn sirina ya kasance rubbama ya zahaku da yawa zaka ga shi yana dariya fa idza zikra indahu hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam khasha'a amma diya yadda aka ambaci hadisin shugaba sai kaga ya zama ya yi kushu'i ya fada cikin tsananin kiyayewa da tsoron Allah wa kana Abdurrahman ibn Mahdiyan Abdurrahman ibn Mahdiyan ya kasance idza qara'a hadisan nabi sallallahu alaihi wasallama idan za a karanta hadisin shugaba alaihi salam amarahum bis sukuti sai umarci su kowa ya shiru anazu anazu wa qala yana cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku rika dauka sautukan ku sama da sautin shugaba alaihi salatu wassalam yasa ko wajen maulidi aka zo ko wajen karatun hadisi ko ana karanta alkur'ani ko ana irin zaman a shafan nan ko kuma aka zanna a guri sai wani ya ce shugaba alaihi salatu wasalam ya ce to kowa ya shi wannan shine abin da zai kubutar da mu eh kada a rika zuwa wajen maulidi ko wani guri da ake karanta zancen manzon Allah alaihi salam sai ai ta surutu ai ta surutu akwai hadari babba a ciki idan an zo wajen ladabi ake tunda dai ka san cewa wani guri ne da aka samar da shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ka zo ka yi ladabi a duk inda ake ambaton manzon Allah ana buƙatar ladabi mai kyau ana buƙatar natsuwa ana buƙatar taka tsantsan da kiyayewa so da mutum in ya zo ya yi shiru ya saurari abin da ake faɗa masa daga annabi alaihi salatu wasallam wa ya ta'awwalu annahu yajibu lahu min al-insati inda qira'ati hadisihi an an so zance cewa ya wajaba mutum ya yi shiru yayin da ake karanta hadisi ma ya jaba lahu inda sama ya kaulihi kamar yadda ya wajaba ya yi shiru yayin da yake jin manzon Allah sallama yana zance sallallahu alaihi wasallama musharrafa wa karrama wa majjada wa azama to saboda haka wannan shine yanki daga cikin yadda su magabata suka kasance suna mu'amala da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yayin da aka ambaci sunansa alaihi salatu wassalam daga ciki akwai babban abu mai dukkan su zaka ga abu abin koyi ne kuma abin mu kula ne ni taka tsantsan kada ya zama muna daukar abin kamar wani abu wanda an saba da shi ba a kiyayewa ba a kula to sai ya zama kuma daga ambato kuma zo a zo a faɗa ma abin da bai kamata ba saboda haka idan an shirya wani zama na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani zama na ashafa ko wani zama na tafsiri ko wani zama na hadisi ko wani zama da ake hakaito sirar shugaba alaihi salatu wassalam ko wani zance nasa ko mutum ya zanna a natsa yana salati to ya zama mai ladabi ya sani cewa a hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ake bukata ana bukatar takakken ladabi da natsuwar zuciya da jin nauyinsa a cikin zuciya gwargwadon yadda kake jin nauyinsa gwargwadon yadda kake a gurin Allah idan mutum yana gane yana son ya gane wai shi a gurin Allah ya yake ne to ga ma'aunin da zaka auna yanzu nan ka gane yadda kake a gurin Allah kawai ka ka auna ka ka ka jinjina zuciyarka ka je ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a gurin ka ya ka dauke shi alaihi salatu wassalam to yadda duk ka ji ka dauke shi to haka kake a gurin Allah idan ka auna ka rasa yadda zaka gane baka gane wannan ba to sai ka dan auna ka gani wai a kullun ɗinka daga sanda aka yi sallar asuba zuwa sanda alfijir ɗin gobe zai hito awa ashirin da hudu so nawa ne haka kawai kai kaɗai ba a ambaci shugaba ba ka tuno shi so nawa ya faɗo a cikin zuciyarka to gwargwadon yadda yake afkowa a cikin zuciyarka ɗin nan to gwargwadon matsayinka ne a wurin Allah eh abin da ake bukata shine ya zama kowane sakan na agogo shugaban alaihi salatu wasalam a cikin zuciyarka yana nan gau ba ta manta da shi ba a farke ko a mafarki eh ka kwanta bacci da farken ka daɗe ne ka kwanta da ciwo a zuciyarka ka tashi da ciwon a zuciyarka na tsananin so da kulawa da damuwa da cin nauyi da lamarinsa to in mutum ya kai nan gurin to a gurin Allah babba ne shi Allah ya samu dace وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد للفاتح لما وقلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله